لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل في علامة محبته صلى الله عليه وسلم wannan fasali yana magana ne akan alamar soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda in an ganta to an san me ita yana son annabi sallallahu alaihi wasallam amma raguwar magana da muka yi jiya dangane da sahabban annabi alaihi salatu wasallam yadda suke son sa har ake tambaya ta a kai na ba da 'yan jawabai kaɗan to ƙarin bayanin da zan yi shine ne wato sun so shi alaihi salatu wassalamu akwai wa'insu abubuwa da yake da su masu dama kamar guda biyar ɗaya shine a tafa wukun ruhi ya yi wa kowa tazara ba mutane haka ba annabawa ma ba wanda yake tsammani zai kai ya shi a gurin allah wannan shine abu na farko da dole a ran kwafa a bi shi na biyu akwai husnul ada hanyar da yake ba da saƙon kyakkyawar hanya ce duk wanda zai karɓa ya san ba wulakanci a ciki ba tozaltawa bisa hikima da limana yake gabatarwa listener sannan na uku akwai ihtimam wato yana himmantuwa ya damu da al'ummar na hudu tatabbo yana bin diddigi ina kaza ya aka yi wa ne ko masallaci mai jiba yau ya banga wani ba da ya nemi aisu bin sabit bin shammas radiyallahu anhu ce ban gan shi ba ya aka zo aka ce arsula yana gida yana ta kuka saboda aya ta sauka cewa wa'anda suke daga muryarsu a gaban annabi alaihi salatu wassalam la tarfa aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجارب أحدكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أنا faɗa masa sai kama kuka ce shi dan wuta ne sai annabi alaihi sai maza a kirawo shi me ya faru sai ce abin da ya sauka ne ya tsorata ne sai ce kai dan aljanna ne kana so kai shahada yace ce to kai to wannan shine wato tatabbu bin sawu sai kuma na biyar shine kiyada jagoranci kowa yake tare da su ya san shi ya san wanda idan yaƙi za a sai dai a bashi takobi kawai ba za ka bashi jagorancin ko mutum ɗaya ba ya san wanda in an tara mutanen duniya aka danka zai iya ja ya san inda ake buƙatar hikima da basira to zai tura mutum zai ga shine daidai da gura inda ake buƙatar haƙuri da juriya akan a ta musguna mutum za a fusata shi ba zai fusata ba ya san wanda zai tura islam wanda ake bukatar jarumta ya sani to wannan abu guda biyar da annabi alaihissalam yake da shi sabuwar ruwanullah alayhim suka gane to sun so shi da kyau baya ga abubuwan da yake dauke da su wanda ya isarwa da al'umma na alkhairi wanda ba shi da iyaka sannan an kai ga mutum zai kai matsayin da zai wuce kasar da aka halicce shi da ita shine shiga aljanna ƙarshe ma har ya kai ga alfirdausi la'ala to babu abin da ya wuce wannan alkhairi eh shi ne wannan sosai kuma na jiyan da na ce bai sahabiya ta ce da nana aisha radiyallahu anha nuna min kabarin annabi alaihi sai ta yaye mata suturar da aka sa kisa din ta nuna mata ta gani ta dinga kuka har ta rasu to wannan lokacin babu rubutu a jiki amma daga baya haizaranu mahaifiyar harunan rashid ita ce ta fara yin tufafi ake ɗinka shi a yi rubutu a jikinsa a zo a rufe kabarin to wannan su ne abin da yake jikin kabarin abubuwa ne guda goma sha biyar farkon abin da yake jiki bayan an basmala shine inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima haka dai sai kuma liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما سيكون تورشين الزانين بالله زن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساء مسيرا سيكون إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيكما تتقسيني ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا سيتترى سيقول المحلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سيقول للمكلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمونكم فإن تدعوا يتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما تسيكم أكتشي هذا kabarun nabi alaihi salatu wassalam na sha biyu haza kabar abubakar siddiq radiyallahu anhu na sha uku shine haza kabar umar al-faruq radiyallahu anhu sai sadaka allahu al-azimu wa sadaka rasuluhu al-karimu la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan shine abin da yake rubuce a jikin sitar na kabarin annabi alaihi salatu wassalam shikenan to har sai an gama karatu
ilam anna man habba shay'an asarahu wa asara muwafaqatahu wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kana mutiyan الصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه
ta ce ilam ka sani wato da kowa yake duk wanda ake magana da shi ba wani ba wani mutum ɗaya da shi ake nufi kowane musulmi da kowane ma mutum ake magana shine ya ce ka sani man ahabba shay'an wanda duk ya so wani abu a sarahu sai ya fifita shi akan komai wa a sara muwafaqatahu sai ya fifita san ya dace da shi a cikin duk abin da yake shi ya ga sun yi daidai wa illa in ba a samu wannan ba lam yakun sadiqan fi hubbihi bai zama magaskaci a cikin soyayya ba wa kana mudda'iyan mai da'awa ne kura Allah kiyaye mu fasadiqu fi hubbin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake mai gaskaci a cikin san annabi alaihi salamu man tazharu alamatu zalika alaihi wanda alamar wannan za ta fito gare shi to shine zai lissafa su
أولها اقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في أسر ويسره ومن sharihi wa makarahihi مكره sai ce wa awwaluha na farkon waɗannan sufofi alama wacce za a gane mutum na kan abu na annabi alaihi salamu shine al-iqtida'u bihi koyi da shi koyi da shi idan mutum baya koyi da annabi alaihi salamu to daman soyayya ta da'awa ce sannan wasti imalu sunnatihi da aiki da sunnarsa wattiba'u aqwalihi da bin zancen takarsa wa af'alihi da aikace aikacensa wa mutisalu awamirihi da kuma aiwatar da umarninsa din yace ayi shi za a yi wajtinabu nawahihi da kuma ne santar abin da ya hana wa ta'addubu da su ɗabi'antuwa bi adabihi da ɗabi'un annabi alaihi salamu wajen kyawawan halaye haƙuri bin abu cikin lumana da bin abu daki-daki da irin halayensa da kulawa da marayu da kulawa da wato iyayen marayu wanda mazajen suka mutu suka bar su ne a ramilu na cikin ɗabi'un annabi alaihi salam shine yake ce ana wa kafilul yatimi ka hate ne fil janna ni da mai renon karamin yaro kamar haka mai raya kamar haka muke aljanna wato babu wato wani a tsakani sannan asa'i alal armilati ka sa'i mil ka'imi wanda yake kula da mace da mijinta ya mutu kamar mai azumi ne kullum ko mai sallah da dare baya bacci to irin nan halayen da bin abu a hankali da lumana da karɓar da neman uzuri da karɓar uzuri to yana cikin ɗabi'un annabi alaihi salatu wassalam to ɗabi'antu da wa'annan alama ce ta san annabi alaihi salam kuma ɗabi'un nasa fi usrihi wa yusrihi wannan damirin zai iya koma kan ɗayan biyu zai iya koma kan annabi alaihi salatu wassalam usrihi lokacin da annabi ya ke cikin wato kunci da rashin abu a wannan lokacin kamar lokacin da aka yi uhudu aka dinga wa sahabbai shahada aka yi masa rauni alayhi salatu wassalam haƙoransa biyu masu albarka suka fita hularsa ta ƙi kwalkwala ta nitse masa a wajena har sai da haƙorin abu uba da tebu na jarrahi rajilan ya cire ɗayan ma ya cire jini ya dinga ɗauka annabi alisa amma yana nan tangaran bai kiɗima ba kuma ragamar yakin tana hannunsa alaihi salatu wassalam bai kuma karaya ba to usu yusuru ran da ya buɗe maka ran nan shine fatihu nasiru aka yi masa fatayi daga nan har ya zuwa al'arshi abin da ya kasa har ta tasara amma da da sujada ya shiga da kaskantar da kai ba a kazarhul izzatu bil ismi yana mai da al'amarin ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to shi sa ake cewa da su wato tsarin masu sira suke cewa nafsiyatu la ta tabaddalu a halin tsunci da halin cinyarwa da ɗaya iki to ana nufin ɗan adam musulmi ya koyi da shi a haka a lokacin yalwa yanda yake haka zaka kwaikwaya a lokacin wahala da tsanani yanda haka zaka yi shine fi usrihi wa yusrihi in an so kuma za a iya cewa shi musulmin ake nufi a lokacin da musulmi yake cikin kunci ga yanda ya kamata lokacin da yake cikin yalwa ga yanda zai kamata waman shaɗihi lokacin da yake cikin nishaɗi da jin daɗi da walwala haka makaraihi lokacin da yake cikin rashin walwala da damuwa to duk yanda annabi alaihi salam ya yi to haka zai yi to ne ita ce alamar soyayya
وشاهد هذا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله yace shahidu haza dalili akan wannan da hujja da aka kafa shine fadar ubangiji madaukaki yace kul in kuntum tuhibbuna Allah ya musu in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni dan duk wanda yake son Allah to fa dole sai ya so annabi alaihi salam to in kai mutum ya bi annabi alaihi salamu to kuma sai ya samu goro yuhibbukum wallahu wa yaghfir lakum dhunubakum ko kuma sai Allah ya so ku sai ku kankare muku zunuban ku gaba daya
وإيسار ما شرعه وحب عليه da kuma ونفسه
wa muwafaqati shahawatihi wa isaru ma shara'ahu da kuma fifita abinda annabi alaihi salam ya shara'anta wa hadda alaihi ko wa hassa alaihi din ma'ana ɗaya ne kuma ya kwadaitar a kansa da wanda annabi ya kwadaitar to sai a yi wannan amma da ya kwadaitar ɗin mutum ya fifita shi ala hawa nafsihi a kan son zuciyarsa abinda zuciyarsa take so sai ya ajiye ya fifita abinda annabi alaihi salam yake so ya kwadaitar ya ce mu asharar shabab man yata da amin kuma ba a tafar ya tazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa asani lil farji kaga kwadaitarwa yayi ga matasa duk wanda yake da abin da zai rike matar to yi aure aghaddu lil basari wa asani lil farji to shine hadd alai sai ce tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyama ku yi aure ku yi ta hayayyafa zan alfa hadidiyan ku gurin al'umma shi ma hassa alai to in kana son annaba zaka ga zaka abinda ranka yake so zaka yi kace ba zaka haihu ba ko ku haihu da yace za a yi da mutum ya zaɓi wancan ya fallasu mawafaqati shahawati da kuma bin sha'awar sabon da zuciyarsa take so to sai ya fifita abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan mu abin da zuciyarsa take sha'awa kuma take so
قال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina tabawwa'u dara يقول الدار wal imana min qablihim yubbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna yace maɗaukakin sarki ya ce wallazina tabawwa'u dara wa'inda suka zauni gari suka zauni gida wato madina kenan darul hijrati huzifal mudafu ilaihi an cire mudafu ilaihi shine tabawwa uddara wa uwida anhu al shi kenan uwida anhu al sai ce addar amma da sai a ce tabawwa udaral hijrati sai aka cire hijira shine mudafun ilaihi wal imana kuma sai aka cire mudafu a shi kuma wannan mudafu dai aka cire aka cire wannan shi kuma wa daral imani sai aka cire daru din to sai masu tafsiri suka ce sun zaune gari madina mutanen madina ne sun zauna daram sannan wa akhlasul imana kuma suka yi imani khalisi wanda babu ne a cikinsa min qablihim tun gabanin zuwansu wato masu hijira ma'annan mutan madina ake magana wanda suka buɗe zuciya suka karɓi annabi alaihi da masu hijira suka nuna ƙaunarsu da Allah da annabi alaihi salatu wassalam sai ce yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda suka yi hijira suka yi ƙaura daga garuruwan suka komo gurinsu sannan wala yajiduna fi sudurihim hajatan a cikin zukatansu ba sa jin ƙyashi mimma utu naga abin da aka ba wa'yancan mutan masu hijirar sai ce wa yusiruna ala anfusihim suna ma fifita su akan kansu walau kana bihim khasasa ko da suna da matsananciyar bukata kaunarsu da manzon Allah sama yasa suka yi wannan an ce aya ta sauka ne lokacin da aka yakin banu nadir to fai'u da aka samu sai annabi alaihi ya kiran mutan madina ce na ba ku zabi in haɗa ku ku yi tarayya da su in rarraba muku wannan fai'in ku da su in na haka duk gidajenku na madina sai na raba shi na ba su kuma duk gonakinku sai na raba na ba su in kuma kun so to ku bar musu in raba musu su kaɗai sai ku riƙe gidajenku da gonakinku shi rasulullah haka ne ce haka ne to ya rasulullahi mun bar musu wannan abin da ka ce a bar musu za ka raba musu kuma dukiyar tamu da gidajen nasu ka sake raba ka ba su san su da Allah da mazala shi suka yi haka ce tun da ka faɗi wannan duk bi mun yi shi sa Allah ya ce yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ba taɓa ganin al'umma masu irin wannan ba su kan suka ce ya rasula mutanen sun mun ji kunya in ji masu hijira kuma sun kusa su cinye duk abin da yake na lada ai sun gama da mu muna jin kunya sun ɗauki dukiyarsu sun ba mu, sun ɗauki gonakin sun ba mu, sun sake matansu mun aura abin duk da aka zo za a bayar sun ce mu ka haɗa ka ba mu sai annabi alisa ya ce ba ku yi musu addu'a ba sai ce mun yi sa shi kuma kun yi daidai kaga ai su ma kun samu na kuma kun yadda sun muku alherin ana ce su kuma kun samu na da mutumin kirki shine ke sanin kirki la'imi da abin za ka yi manasa kirki ba zai gane ba sai dai kara kangarewa ya kara ganin shi ba mutumin kirki ba ne to su haka suke musu ai sun nuna wa duniya duk abin da duniya take tafiya na kuskure sun nuna mace ba daidai ba ne musamman masu harkar abin nan gurguzanci kasan su suna ganin a duniya babu wani abu da yake juya dan adam sai abin hannu duk abin da zai sai saboda wani abin hannu to sai wannan suka ce ƙarya ne domin abin hannun da suke da shi suka ɗauka suka bayar wanda ya shigo kuma suka ce sun sake ba waɗansu in an ce rayuwa ba abin da yake juya ka sai wannan to wannan sun ce ƙarya ne in akwai imani a ranka da san Allah da manzala sun ba abin da ba za ka yi ba sun yi wannan din to haka ake yi to akwai abu guda ɗaya da nake so in sake jan hankalinmu wanda jiya aka yi maganar mace daga banu dinar wadda ta, ta, ta aka tambaye ta me ta tambaya a yaƙi aka ce mahaifinta ya yi shahada mijinta ya shahada dan uwanta ya shahada ta ce ba wannan take tambaya ba annabi alaihi salam duk wata musifa in annabi alaihi salam ya tsira ba a bakin komai take ba to har yake cewa ya ake nufi na bayani to abin da yake son ja hankalinmu ba a kimanta annabi alaihi sai an kimanta abin da ya zo da shi in mutum bai sanar ba zai ba a america akwai bakar mace amma ta america din ce ko ofara suke ce mata tana yawan yin interview da mutane tana ta yawan analysis wajen zaman aure to wannan sasanta mutane da take kasashen turai suka ba ta kima randa ta je wani supermarket za ta sayayya sai ta je a ƙure lokacin tashi ya yi ba za su canja ba suka rufe tun daga nan amerika ba wanda ya sake shiga kantin da sunan ya sayayya sai an wulakanta mace mai daraja wacce take sasanta mutane aka rufe sai da suka tsaya ce komai ya tsaya aka dinga kamun kafa da manyan mutane aka roge ta aka hira da ita ita bata dauko komai dan ba su yi mata laifi ba ba kuma su san ita bace kuma lokacin tashin sai ita ce ta shiga ba bisa ka'ida ba kuma za ta je kantin ta sayya da ta je ta shi kenan komai sai ya dawo to anan za a gane mu musulmi yanzu ba mu san darajar annabi ba alaihi san darajar abin da ya zo da shi ba wanda zai koya musu hadisi ya koya musu qur'ani sai su zazzage shi kuma aka zo aka zage shi ba wanda zai damu kaga duk ashe da duk da awa muke kawai ibadu fi ridallahi ta'ala daga cikin alamar kaunar annabi alisan akwai ishaqul ibadi fusata bayan Allah fi ridallahi dan samun yardar Allah madaukaki shine idan mutane suka yi nan wanda ba mai kyau ba kai kuma kai nan inda Allah yake so ba za su ji daɗi ba an suka suka saka fefan mutane suna tai da su suna cin nama mutane to ni ba ruwana ba na ciki to sai ga ba za a so ka ba ko mutane suka shirya za su yi cuta corruption su karɓi kuɗi su cutatar da wani in wani ce shi baya ciki sai a tare a murƙushe shi an dinga masa bai tare kuli sai an halaka shi to ya yadda da wannan ba daidai ba ne to ba zan ba to za su ji rashin daɗi kai kuma Allah zai yarda da kai to amma mutum yana jin tsoron mutane akan wurkan ne su ce kaza to ba shi da gaskiya babu alamar soyayya Umar dan Ul Aziz lokaci na dan sarki ina fada duk khalifar da aka yi da shi in abu ita so sai tashi ifada sai a ce kai khalifa fa kake gayawa zai yi fushi sai sai ya gara khalifa ya fushi da ni akan na faɗa masa gaskiya in ne shiru ban gaɗa masa ba ni Allah ne zai fushi da ni da fushin khalifa da na Allah wanda zan zaba in khalifa irinsa dubu suka yi fushi da ni Allah ya da ni ba ruwa na ni to mafi yawan mutane in wannan su ba ta tsaya ba almundana ce da su wanda duk ya kamata a gaya gaskiya ba a iya gaya masa sai a shiru wanda za a nusar da shi abu ko a saba abin da ya zo a sai a tare a mara masa baya a ce haka ne eh sai a ce haka ne wanda kuma ifa wato illar rayuwar duniya manya guda biyu ne miyakun siffofi da suke hana gaskiya biyu ne siffa ta ɗaya tsoro siffa ta biyu kwaɗayi duk nan da aka samu al'umma don ta babu da za su yi mai kwaɗayi ba a iya faɗar gaskiya matsoraci ma haka wanda ku yake tare da annabsu ba zai kwaɗayi ba ba zai tsoro ba in ya zaɓi annarsa haka zai yi ba abin da ya dame shi
حدثنا القاضي أبو علي حافظ حدثنا أبو حسين السلفي وأبو الفضل بن كثيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي حدثنا أبو علي السوري حدثنا محمد بن محمود حدثنا أبو عيسى حدثنا مسلم بن حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن أبيه بن زيد عن سعيد بن مسيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني يا بني
in ka إن darsa an قدرت أن تصبح وتقسى ليس في قلبك غش لأحد فافعل sun ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة
حدثنا القاضي أبو علي الحافظ القاضي أبو علي الحافظ يا زنتدم حدثنا أبو الحسين السيرفي أبو الحسين السيرفي يا زنتدم وأبو الفضل ابن حيرون da Abul Fadil dan Khairuna kala da Abul Hussein Sairafi da Abul Fadil su biyun sun ce haddasana Abu Ya'la al-Baghdadi Abu Ya'la al-Baghdadi ya zantar da mu haddasana Abu Ali Sunji Abu Ali Sunji ya zantar da mu haddasana Muhammad ibn Mahbub Muhammad dan Mahbub ya zantar da mu haddasana Abu Isa Abu Isa shine al-Imam Tirmidhi ya zantar da mu haddasana muslim bin hatimi muslim dan hatim ya zantar da mu haddasana muhammad bin abdullahi al-ansari muhammad dan abdullahi al-ansari ya zantar da mu an abihi daga babansa an ali bin zaidin shi kuwa karɓo daga ali dan zaid an sa'id bin al-musayyabi shi kuwa karɓo daga sa'id dan musayyab qala a shi kuma an karɓo daga shi qala anas bin malikin radiyallahu anhu anas dan malik khadimin manzon Allah sallama ya ce ƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala mai tsira da muncin Allah ya ce da ni ya bunayya ya ɗan ɗana so da ka- wato isti'idafi wato tasgira ce amma ta girmamawa da kuma wato tausasawa ya ce ya ɗana in ƙadarta an tusbiha wa tumsiya in ka sami ikon ka kwana ka tashi wato ka wayi gari kuma ka kai yamma laisa fi kalbi ka gishun li ahadin a zuciyarka ba kullatar wani fafa'al kai haka ka kwana ba wani mutum da kake kwana da shi a zuciyarka to kai wannan sun makalali bayan ya faɗa ka sai ce da ya bunai wa zalika min sunnati wani a cikin sunnata wa man ahaya sunnati faqad ahabbani wanda ya raya sunnata ya so ni wa man ahabbani wanda iso ni kana ma'i fil janna zai kasance tare da ni a aljanna to shine wanda kwanakin baya nake cewa wata baiwar Allah ta je ta samu mutane take cewa akwai faqihi a cikin ku aka duba aka da aka ga faqi ya ce kai ne faqihin ciki ya ce haka suke rayawa ya ce to zan maka tambaya shin faƙihi ka iya cin abinci ya ce ya iya ka iya kwanciyar bacci ya ce ya iya ya kake yi? ya ce na zo cin abinci zan wanke hannu zan sa hannun dama zan yi bismillah zan ci iya gabana zan gutsuri lauma ba wacce take kamar za a cusa ta a hanci ba ba kuma wacce take kamar za a naɗa gamo a ɗora ba tsaka-tsaki kuma ina tauna itaunu sai in haɗe in na gama in suɗe hannu in yi hamdala ta ce wannan cin abinci ke yi haka ya ce ta ce ko ka ce faƙi faƙi ce ta wannan ce ai bai iya cin abinci ba ya kake bacci ya ce ina ɗaura alola kuma sai in kwanta a tsagin dama kuma sai in karanta azkaru wanda shari'a ta ce ne har bacci ya ɗauke ni ta ce ko wance ya iya bacci wannan faƙihi ne yaushe ka iya bacci sai ce bai iya cin abinci bai iya bacci ba to sai daya ake iya cin abinci zai ce lokacin da ka zo cin abinci ko shi za ka guzuri lauma sai ka tabbatar kana da amsar da za ka ba wa Allah akan cewa na halak ne to sannan ka iya cin abinci na biyu in ka zo kwanciyar bacci babu wani makaluki a ranka da ya tsaya maka shine ka iya bacci amma ba ka da wani baka iya cin abinci ka iya bacci ba to wanda ce sunar annabi alaihi salam wato babu hadari irin kwana da wani kaga babban hadarin sa in ka saka wani a ranka ka kwana da shi muddar Allah yana son sa sai maka kaca kaca domin man adali waliyan faqar azantuhu bil harbi sai yayi maganin ka ko me kake shine babban hadarin kullatar dan adam in baka san shi ba sannan amin kuma ta sauka daga sunar annabi alaihi salam in ka samu wannan to shi kenan da yin mubalaga yin mubalaga eh ya samu mubalaga babban abu ne wannan ko wata shekara wani babba dattijo ne a nan kano babba ne ban san shi ba sai ya tafi jami'a ya ce ni kawai ke so gani da safe na shiga ofis na fito zan na shiga aji na fito sai muka yi kitsubu da shi dama akwai na malamin mu kuma abokinsa ne malam aminu umar allah ji kansa dama zai je gurin sa in ya je zai ce nemo ni sai tambaya sai aka ce gani sai na ina zuwa ga abu kuma ya sallama sai na tsaya muka gaisa muka yi komai muna gama gaisawa zan tafi sai ce dawo ya ce daman kawai saboda kai na zo amma ni arwokin wane ne gurinsa na zo ya ce na yi alkawari akwai sirri da zan gaya maka wanda za ka shiga ran annabi sai ya so ka fiye da alkima amma idan na ganka ne alkawari sai an shekara goma sha takwas na fahimci ka zan gaya maka amma yau gani na da ka minti biyar kuma na gaya maka dan na amince daga kallon ka kawai na haƙura sai ya gaya mu daga ciki akwai wannan ce muddar za ka kwana ba wani a ranka to za ka samu fada sai ɗayan da ba zan faɗa wa kowa ba ba karamin abu ba ne wani anas din yana sansa shi sa ya masa isti ya dafe ce ya bunai mahaifiyarsa ta ɗauko shi ta ce gashi na baka shi maka hidima iyaransa kuma haka ta ce yi masa addu'a har gidansa annabi alƙi zuwa yi sallah yi masa addu'a yi masa komai to sai ya gaya masa wannan daga kansa ta ja geza ila yawmul qiyamati wanda yake son zama da annabi aljanna to da wannan amin هذه الصفة وهو كامل محبة لله ورسوله ومن خالفها لبعد هذه الأمور فهو ناقص المثبت ولا يخرج عن اسمها ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للذي حده في أمر فلعنه بعضهم وقال ما أحسن ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأله فإنه يحب الله ورسوله
ta ce alkali ya ce famani ta sau bi hazihi sifa wanda ya siffanta da wannan siffa da aka lissafa su al-iktida'u bihi imtisalu sunnatihi ittiba'u aqwalihi wa af'alihi imtisalu awamirihi wa nawahi wa wasnabi nawahihi wa ta'adu bi adabi fil qusr wal yusr wal manshadi wal makarahi wanda ya siffanta da wannan fahuwa kamilul mahabbati lillahi wa rasulihi shine mai cikakkiyar kauna ga Allah da manzansa salama wa man khalafa hafi ba'da hazihi al-umuri wanda kuma ya saba mata a cikin waɗansu daga ciki ba shi da waɗansu fahuwa naqisul mahabbati shi mai tawayayyar soyayya ne wala yakhruju an ismiha ma ba za a fidda shi daga cikin masoya ba in yana da waɗansu sufofin ba shi da waɗansu to masoyin ne amma wato ka naƙisar mahabba mai tawayyar soyayya ce kamar yadda jiyan ya faɗa alaisa ce min a shaddi ummati li hubban nasun ko eh shi sa na ce muku min ɗin tabi'idiyya ce wato tun da ya ce ashad ya nuna mana soyayyar iri biyu ce akwai kawiya shadida akwai da'ifa akwai rarrauna akwai mai tsanani mai ƙarfi to sai ya ce daga cikin shine min ashad daga cikin waɗanda suke da irin wannan mai ƙarfin akwai wanda za su zo a bayana ba taɓa gani na ba daga cikin ba ca su kaɗai suke da ita ba shine min daga cikin wanda suke da tsananin ƙaunata to akwai wanda za su zo a bayana ba su kaɗai ba ne wanda zai waccan fassara da aka yi tambaya jiya bai san larabci ba saboda haka idan an samu akwai tawaya a waɗansu ina nan a musu yi amma tauyayi to idan shari'a ba ta yin zalunci sannan ya ce daliluhu ƙauluhu sallallahu alaihi sallama dalilin wannan shine faɗar ma'aiki sallallahu alaihi sallama lillazi haddahu fil khamri wanda annabi alaihi ya masa haddin shan giya ya aka kawo shi aka yi masa haddi daman bul abin nan ne takalmi ne za a kwakwaɗa masa wani ma da bayan hannu tab in ta cika adadin sai a ce tafi aka jima aka sake da shi ya sha giya aka sake masa aka jima aka sake da shi aka yi masa fala anahu ba'duhum sai shashan sahabbai suka la'ance shi barin sai ya kala yace ma akasara ma yi uta bihi ina mamakin yawan zuwan da ake da shi ayi masa ayi masa fakalan nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'anhu sai manzo Allah mai tsira da wancan Allah ce kar ka la'ance shi fa innahu yuhibbu yuhibbu Allah wa rasulahu cewa shi yana son Allah da manzansa yana son Allah da manzansa wancan ba zai cure masa wannan siffar ba ma duk da haka akwai koyarwa ta annabi alaihi a cikin wannan cewa mumini kullum ya zama malam buɗa mana littafi kar mumini ya zama kuda shi kuda idan ka fesa wanka ka ɗauko turare ɗan goma ka fesa ba ruwansa da kai ba zai bi ka ba amma idan akwai kurji ya taru ruwa ya yi jini ina fashewa guda zai fara bin kai nuna maka in kana tafiya baka ankara ba sai ka je ka taka najasa can kafarka a ciki to kuda ne za ga ya fara bin ka to wannan sufar munafiki kenan munafiki duk inda kake miyagun ɗabi'unka da kusakuranka kawai ke dubawa shi ko malam buɗa mana littafi sai inda fulawa take da fure mai kyau nan yake bi to annabi alaihi salam suna mana mumini haka ya kamata shi wayancan abun da yayi na shan giya ba shi ya kamata a maida hankali a kai ba ɗabi'unsa da yake da su masu kyau ba nan ba su ya kamata a maida hankali sai ce hibbullah wa rasulahu ina son Allah da manzansa wancan ba zai cire masa ba sai dai naqisul mahabbati mutum zai zama
ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له ومن أحب شيئا أكثر ذكره da wace daga cikin alamar san annabi alaihissalamu kasaratu zikirihi lahu yawan ambatansa mutum zai mina yawan ambatansa ya ta yawan ambatansa ya ta yawan ambatansa shine muka gode wa Allah dillace da ne a duniya ba shiryawa aka yi ba amma da aka tantance su kaf abin da na taɓa yi a lakta wadda ne akan annabi sa tafi kowace yawa kuma wafaka ce kuna gode Allah da ya mun wannan eh ba kirga ba zuwa muka yi muka tsara amma da aka bi tabbas wadda din ne akan annabi sai tafiya mai binta ta qur'ani to kasaratu zikrihi la yawan ambatan sa alayhi salam fa man ahabba shay'an akasara zikirahu wanda ya so abu zai yawanta ambatan sa to wannan sai kuma ya nuna mana falalar ilimin hadisi dan a duniya ba masu faɗar annaba su irin malaman hadisi kullum ta suke ƙala rasulun salama kaza su faɗi sunansa alas kuma su faɗi maganganunsa shine fadalu ilmi hadisi wa ahlihi wannan yana nuna mana wanda suka ɗamfare wa hadisi suke karanta shi yau da gobe to suna cikin masoya annabi alaihi salam saboda kullum ambatansa suke alaihi salatu wasalam to Allah ya sa mu ciki na'am to ai shi da hadisin da salati ai dai yawan masu yin wannan ai soyayya ce take sawa duk malamai haka suka ce da masu ilimin hadisi da masu yawaita salati to suna da cikin masoya saboda suna yawan ambatansa alaihi salatu wassalam shine
ومنها كثرة شوقه إلى لقائه.
مم. كل حبيب يحب لقاء حبيبه
wa min ha daga cikin alama ta san annabi alaihi salamu kasratu shauqihi ila liqa'ihi yawan begen mutum zuci ta dinga begen haduwa da shi alaihi salam ta dinga begen haduwa da shi إيه.
ta ta mai shiri ne yawa إيه.
yana san ya je madina ce to amma ce wala ya asa inna dahara atin wa zahibun wa qad tasdiqul amalu wa la asu kazibun to sa rai yana iya gas tabbata amma ɗeba ƙauna ai ƙarya ce kakka ɗeba ƙauna so zai yadda ba zai ɗeba ƙauna ba to can sai kuma ice wa inni min bagatil manuni la mushfiqu shiga saurin na wuta da ba ni da ba ni da masanin lokacin da rasu wani yana ba ni tsoro amma da a ƙarshe sai ce wa inni la arjuha walau kuntu fi nash ina fatan in samu ko an sa ni a makara kafin a je abin ne na Allah ya mu wannan alfarma to kaga kauna ce take sa wannan Mm. wa man qasada al mahbuba lam yasal al baqiya wa kullu habibin dukkan musu hibbu liqa habibi yana son haduwa da masoyansa eh daman gidan masoya kara ɗaya ke tsallakewa haka ba haushe ya ce إيه.
garin masoyi kara ɗaya ake tsallakewa kara ɗaya ma'anan nan ai ba a ganin nisan garin masoyi ba a gani yadda ka san aje kara guda ɗaya ka tsallaka haka ake ganin garin masoyi wa fi hadisul ashkariyina الأشعري- ashkariyina عند ulumihim bil madinata أنهم كانوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وسابا da haka suka kwana a hanyar su ne suna rajazi rajazi shi ma'aunin wato baharin waka ne sai suna yin sa rajazi ne su mutanen abu musal ash'ari ne ash'ariyawa sun taho madina daga garuruwansu suna ta munna za su ga gari sa suke gadan nalkal ahibba gobe za mu haɗu da masoya muhammadan wa sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban sarwanullahi alaihim ana ana tafiya dare da rana wannan waka kaɗai suke kuma ita ce wadda sai na bilal ya yi ita ma ya ce wa taqaddama qawlu bilal faɗar bilal ta gabata cewa ɗaraba wa ɗarabahu ina farin ciki yau gadan na alƙal ahibba muhammadan wahizba gobe zan gamu da masoya annabi muhammadu alaihi salatu wassalamu da jama'arsa
ومثله قال عمار qabla qatlihi makatancin wannan ammar ya faɗa kafin kashe shi a masa shahada a mawqi'ati sufain إيه.
a mawqi'ati sufain إيه.
wato kafin ai aran gamar إيه.
amma rubin yasir radiyallahu anhu kawai sai wata mace ta kawo masa nono sai ya karba yana sha sai ce yau zan mutu na gode Allah yau zan haɗu da masoyana daman annabi al sai gaya mace ran da akwai lokacin da zaka sha nono kana gamawa shine ƙarshen rayuwarka aiko kanka ce mai nan guguwa ki ta taso an masa shahada shi dama haka ya ce yau na gode Allah alkawarin da iman na sha nonon kuma za a fara yaƙi to yau zan gamu da masoyina
وما ذكرناه من قصة خالد بن معدان ya rabin da muka ambata a kisa Khalid dan ma'adana shi ma tana cikin wannan wadda shi ma masu magana din nan cewa in dare yayi yana bambatan annabi alaihi da sahabbai yana cewa hum asali wa fasali kuma yana ta roƙon ubangiji ubangiji na roƙon ka karɓi raina da haka zai da kuma bacci barawo ya ɗauke shi
ومن علاماته ما كثرة ذكره تعظيمه له وتوقيره عند ذكره Yau, ismi domin alamatihi da cin alamar san annabi alaihi ma aka sarata zikirihi tare da yawan ambatan wannan zaman kansa ike tamban da shi akwai ta'azimu hulau girmama annabi alaihi wa tawqiruhu da kuma jin nauyinsa inda zikirihi yayin da aka ambaci sunansa shi yasa mutane aka zo ana ambatan alaihi suna tsalle suna juyi to akwai matsala in ana ambatan sa to girmamawa ake girmamawa ake sannan ka ɗauki abin da girma sannan ka ji nauyinsa alaihi salatu wassalam za ka dinga ne kama a gaban ka yake alaihi salam sannan wa izakarul khushu'i da kuma bayyana wato saduda wal inkisara mutum ya robe ya zama kamar wanda wata wani bala'i ya same shi ya karaya ma'a samaya ismihi tare da jin sunansa da an faɗi sunan shi kenan da dadin mutane suna irin wannan sai ma malik da an ambaci sunan annabi alsun sai kama kuka ko ya dauka bai san kowa ba da duk salaful umma haka suke lokacin da maliku ya taba yin aikin haji sau ɗaya taɓa farin madina ya ce saboda kar ya bar madina garin annabi ne alsun ba zai batta ba to aka zo aikin haji ya tafi to sai a wannan fakihin nan na iraki ta ji sunansa saktiya ne ayuba saktiya ne sai aka cire maliku ga ga ayuba saktiya ne can sai ya kalli gurin kawai sai wuce wasu yana da wafi in ya dawo sai almajiri su masa ga ayuba saktiya ne sai ya kalle shi ya wuce ya shi ya gama dawafi ya zauna almajirinsa an kewaye shi maliku ya kalle shi sai ya wuce can sai aka yi muwafaka maliku ya zo dab da shi sai wani ya ambaci sunan annabi alaihissalam sai saktiyani iji ya ga idan yana zuba hawaye kuka sai maliku ya bar abin da yake tabi rungume sai ce ashe mutum ne ashe mutum ne su ba sa ta kai sai sun ga kana kimanta annabi alaihissalam ashe mutum ne yau ina lafiya lafiya ya kaji da almajirai ya kaji da kaza kaza shi yake in an ambaci sunansa shi ke haka ake yi so da haka banda zai zo ya sa wa ɗansa suna muhammad kuma ya kiran sunan ya zaga daga jin wannan ba mutumin kirki ba ne allah ji kamalan atamma in yana sama ya ji an ambaci suna muhammad an faɗi magana har sai ya sako duk da shekarunsa ce waye mai wannan in ya fita ce ku kirawo shi shi ɗanka ne cire masa wannan sunan ba a sana sunan a wulakanci ba ɗanka mu ne ka kiyaye kanka da irin wannan abu ne fa ba ƙarami ba yau wato a cikin darajar da annaba sai ke da ita wannan sunan nasa in aka ce sunan mutum kenan tsora ba a kara masa wani nan ba ko nan duk inda ka yi kiransa ka ce wani ka faɗi suna ka ce muhammad in ta gaba ka yi kiransa to Allah ya dinga zuba masa albarka kenan ta gaba saboda an faɗi sunan musulun an maimaita in ta bayan aka zai dinga zuba masa shi mai suna shi mai suna da an ji sunansa sai girma ya kama ka saboda me saboda Allah da kansa shi ya kimanta shi in aka zo za a yi rabon gado in an zo gida ya ake sai a ce a kirawo masu kima su suka san me darajar gurin sai su ce yayi kaza yayi kaza to Allah da kansa shi wa annabi wani hadisi ta inda ya kimanta shi subhanahu wa ta'ala sai ce ya nuhu uhbud bi salami ya adamu uskun anta wa zawjika aljanna wa nadainahu an ya ibrahim ya musa inis afaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya isa ibn maryam anta kunta lin nasi takhuzuni wa ummika wa ummika ilahaini min dunillah duk haka i musu amma bai taɓa masa wannan ba tunda kun ya tashi sai ya saka ya masa ya girmama shi to kowa sai ya girmama shi kowa sai ya girmama shi to ina ta sai ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyu ya aihul muzammil ya al mudassir shikenan amma ya ce da shi ya muhammad bai taba yi ba to anan ne ya bashi kima bayan yi masa wannan kuma sai ya sake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to daga kaji an ambace shi dole wannan girman izo in ko babu to mutum da'awa yake da'awa yake Allah ya girmama annabi alaihi salam
كان أصحاب التجيبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا أشوا أشوا.
وشعرت جلودهم وبكوا وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه
منهم من يفعله ومنهم من يفعله تهيبا وتبكيرا وتوقيرا قال إسحاق التجيبي إسحاق التجيبي يتي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده sabon annabi alaihi wasallam sun kasance bayan saban ya bar duniya la yazkurunahu ba sa ambatan sunansa illa khashu sai sun saduda sai zuciyar mutum ta saraya wa qasha'arrat juluduhum sai dukkan jikinsu ta dinga tashi wa bakau kuma sai ta kuka wa kazalika kasirun min tabi'ina haka mafi yawan tabi'una su ma suka zama su kuma tabi'una minhu man yaf'alu zalika muhabbatan lahu wa shauqan ilai akwai wanda yake wannan kukan da kuma saduda da zuciya take da kuma zu- zu- zu- zu- zu- wato fatarsa ta da jiki fatarsa ta ta tashi to akwai wanda yake haka muhabbatan lahu dan kauna ga annabi alaihi salamu wa shauqan ilaihi da bege gare shi wa minhum waɗansu kuma man yaf'aluhu tahayyuban akwai wanda yake wannan saboda kwarjini wa tauqiran da jin nauyi to haka ake wa annabi alaihi salatu wassalam Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalam